بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والاستئذان واجب فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا فإن أذن لك فإن أذن فإن أذن لك وإلا رجعت رجعت malam ya ce walisti izanu wato neman izini wajen shiga gidan wani ko gurin wani mutum yana cikin biro a zaune ko yana cikin ɗakin shi yana hutawa ka shiga cikin gurin shi ko kuma mutum yana cikin gidan shi kai kana hedi ka shiga cikin gidan wannan to neman izini idan aka ce alisti'izan shine talabul izin wato neman izini wajibun wannan dole ne idan zaka shiga gidan mutum dole dole ne ka nemi izinin mai gida idan yana nan idan kuma mai gidan baya nan akwai waɗansu a ciki to dole ne ka nemi izininsu kafin ka shiga saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iza balagal atufalu minkum al-hulum falyasta'zinu kama sta'zana allazina min qablihim Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya faɗa a cikin can farko farkon ita suratul nur din wato ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha wato neman izini dole ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani akai sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bayyana yanda ake neman izini kamar yadda yake cikin sunna fala tadkhul baitan fihi ahadun malam yace kadda ka kuskura ka shiga cikin wani gida wanda a cikin wannan gidan akwai mutum ɗaya ko sama da mutum ɗaya to kadda ka shiga wannan gidan hatta tasta zina salasan har sai ka nemi izini sau uku wato shi kuma neman izini a nan wato ana leƙawa ne yaya ya gudana a al'ada a wannan guri ɗin za a ga wani gurin aka zo ƙwanƙwanƙwanƙwan ƙwanƙwasa ƙyaure ake wane ne bismillah an gane ko to wannan shine alistizan akwai gurin da kuma yin aka je gyaran murya ake yi wannan gyaran muryar shine alistizan akwai gurin da in ka je ka wani abu za ka yi ba wannan ba to neman izini in ka nemi izini kuma sai ka yi sallama bayan an maka uzini an ce bismillah to sai ka ce kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda ayat daya ta kumshe su wato ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu na farko kenan al-isti'nas shine talabul idin wa tusallimu ala ahliha kuma bayan an ba ku damar ku shiga kuma ku yi sallama ba daga an ce bismillah ba kawai shikenan kikan kikan kuma ka shigo sai an hada da sallama saboda wannan na farko kwankwasa kaure da kake ba a matsayin sallama yake ba wannan shine al'izinu an gane to in ka ji an ce ba za ka nemi izini wajen shiga gidan wani ba sai dai in cikin gidanka ne gidanka ne kuma a cikin gidan matarka ce da ɗiyanka kaɗai babu waɗansu amma in ya zamanto da waɗansu to dole ne shi ma in za ka shiga sai ka nemi izini ce gahorar kudi ya ce Allah mana gahora a mai gidan ne ya zo shi ne ya zo shi to ya shiga an gane ko na'am ya ce fa'in uzina laka idan an yi maka izini da ka zo ka kwankwasa ƙaure kwankwankwankwan ɗaya kai shiru ka yi segunda talatin ka ji babu wani motsi daga cikin gida ka ƙara kwankwankwankwan ka yi segunda talatin kuma ka tabbata mutanen suna ji kamar yadda kake jin hirarsu daga cikin gida su ma suna jin wannan kwankwas kyauran naka to in dai ka yi sau uku ka ji shuru ja takalmin ka koma ja takalmin ka koma kuma kan ranka ya ɓaci an gane ko fa'in uzina laka fadhul idan an yi maka izini an ce tafaddal biddukhul ya sheikh to fadkhul ka shiga wa illa raja'ta idan kuma ba a maka izini ba kayi ta kwankwasawa ka ji shuru to yi kwana ka koma kal ka fara faɗa eh hal yanzu war haka a ce ba ku buɗe ba gida to ka san kuma zai maka in ya buɗe gida an gane ko to wannan shine abin da abu musa al-ashari radiyallahu ta'ala anhu wata rana ya tafi wajen umar dan khattab da ya je gidan umar umar yana cikin shagulgullan shi abu musa ya kwankwasa kyaure sau daya umar ya ce hadhihi al-ula ya kwankwasa sau biyu shi kuma umar ran shi ya ɓaci ya kyale shi yana jin shi ce ba ka sani ba in ka zo kawai shigowa ake ka zo ka raka wani kwankwasa kyaure ya yi sau uku ya yi shiri yau abu musa lashari da ya sake dawowa umar ya ce ɗazu na ji kana ta buga kyaure ya aka yi baka shiga bai ce to ai manzo Allah ya ce alaisu idanu salasun fa in udina laka fa dukhul wa illa farji ya ce to abinda zaka ce kenan to wannan maganar da ka jingina wa annabi dole ka zo min da shaidarka idan baka zo min da shaidarka ba sai na sa a ladabtar da kai abu musa al'ashari ya tashi daga gurin umar ya san umar da gaske yake umar ba wasa a cikin kiyayewa sunna ta annabi ya zo shi wajen fada ta su ubayyu bin ka'ab su abu sa'idin khudri ya zo shi a firkice ce faja abu musa al'ashari ka annahu maz'urun saboda umar ya ce tofa ya ladabtar da shi abu musa da ya zo ce aminkum sami annabi ya sallama ya ƙulu al-istizanu talatun fa inu udina daga fa wa illa farji suka ce an fice ganin ka a firkice haka mana abu musa ya ce me za dan uwanku ya shiga cikin damuwa maimakon ku yaye mishi ku zo ku raka mishi tambayoyi ya ce ga yanayin da na faɗa ciki ina cikin kasan a umar dan khattab a yanzu kuma dole ne in samu wanda zai goya mini baya in ba haka ba za ku je ni a gidan yari shi kenan ubayi bin kaba a lokacin ya fi kowa yarinta a cikin mutane suka ce to ai wannan sunna ce mushtahira sunna ce wanda ta watsu a gari kowa ya santa umar dan khattab da aka je aka gaya mishi ya ce to ya ce to ya ce abin da yasa ni ban sani ba saboda yawan kasuwanci da nake hada hada ta kasuwanci ta hana ni in kwashi ilimi da yawa a wajen annabi shi yasa wannan sunna din ta ta boye mun na'am malam yace wa yuraghab wato ana kwadaitarwa fi iyadatil marda a cikin gaida marasa lafiya almarda jam'i ne na almarid an gane ko kamar yadda qatila yake jam'i ne na qatil wato marasa lafiya ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya kwadaitar a kan gaidansu dukkan wanda baya da lafiya daga cikin musulmai to idan mutum ya tashi ya tafi gaida shi har ya je ya dawo yana tafiya ne a ƙarƙashin bishiya ta aljanna kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce kuma dukkan wanda ya tashi ya tafi gaida wato marar lafiya da safe to hal ya mare ta mala'ikai dubu saba'in suna nema mai gafara a wajen Allah to kawo ku ai ko mala'ika ɗaya aka ce ya wuni yana nema maka gafara ai kasan za ka samu nasara ta shafewa zunubanka na'am malam ya ce wala ya tanajat nani wato bai dacewa mutane biyu su ware kote ɗaya su zauna su dinga tattaunawa duna wahidin amma kuma su kyale ɗaya su uku ne suna zaune su bi su ce da Allah zauna muna dawowa su je su share ɗaya su zauna su raka hira bai dace ba su kyale shi kadai ko a cikin runwa su su shiga cikin ɗaki ko shi kadai a cikin runwa su su je share ɗaya su zauna suna ta hira bai dace ba yin haka a lokacin da yake dacewa shine in ya zamanto misali ko ukun ɗayan dama ɗayan ne ya rako da ya zo shi mu je ka raka ni gurin wani za mu yi wata hira da shi ya san dama abin da zai kawo shi da suka zo kuma shi ya zauna a nan shi ya tafi gurin nashi suka yi hira da wannan da izinin shi ko kuma ku uku ne duka kuna zamne ku ce da Allah wani muna so za mu tattauna amma mas'alar ba ta shafe ka ba ya ka gani ya ce ba laifi ku je ku tattauna ni ma yanzu ai waya ce zan yi shikenan sai ku je ku tattauna in kuma ya ce a yanzu hira muke ku bari in mun kare shin shayi ni ina so in tafi gida shikenan ku yi hirar ku amma kawai saboda tunaninka shi ya zo shi gurinka kuma ga wannan ya zo gurinka ga wannan ya zo gurinka ko uku ku ware share ɗaya ku yi hira ku bar mutum ɗaya bai dace ba amma in ya zamanto mafuhumu isnani duna salis in ya zamanto mutanen ku hudu ne kuma kuna so za ku tattauna ku biyu da kai da abokinka in ka tashi ba sai ka nemi izinin biyun ba saboda su masu biyu za su iya yin hira dama saboda kadaici ne yasa bai dace din ba an gane ko hakanan yana daga cikin attanaji tsinani duna salis mu uku muna zaune mutum biyu sun iya larabci ɗaya bai iya larabci ba mu juya zance mu dinga yi da larabci mu yi hirar da za mu yi duka shi wannan yana zaune da shi da wanda bai nan duk ɗaya tunda bai san abin da muka kitsa ba a cikin wannan hirar bai san komai ba shi ma wannan bai dace ba ni ba na jin zamarmanci kai kana ji shi yana ji mu uku ku yi zancen zamarmanci shi ma bai dace ba duk wani yare wanda ɗayan baya ji ku biyu ne kuke ji bai dace ba idan kuna zaune ku tsiro wannan yaran ku yi hira da yaran da kowa zai iya sa a baki a ciki na'am
wakazalika jama'atun idza abqa wahidan minhum wa kadhalika jama'atun hakanan kuma bai dacewa jama'a su yi su tattauna su tashi su tattauna a share ɗaya idza abaqaw wahidan minhum idan ya zamanto mutum ɗaya ne tal za su bari daga cikin su sun kai su sha biyar amma yan group ɗaya ne duka mutum ɗaya ne ba dan group kin ba za a tashi a yi rayuwa ce to kai zauna a nan ka tsare tabarma su shiga ciki duk wanda ya zo shi ka ce ya zauna muna hutawa to wannan in shi ya san abin da za a tattauna akan nashi wannan ba laifi misali da muka zo mu nan mu duka an sani guruf ɗinmu ɗaya matar wani abokinmu ta aihu yanzu dai kawai ya sani abin da za mu tattauna a kan shi ba matsalar shi bace ba matsalar kowa bace matsalar mu ce wanda ta shafe mu shi ke dan za a ji za mu je mu tattauna za mu ce mu shi zauna a tsare na ko kuma ya san matsalar nan mu duka da muka zo mu nan mutum biyar daga cikinmu makarantar mu da mun zo za mu tattauna akan wani bahasi da aka ba mu aji shi kuma baya daga cikin 'yan makarantar nan to a je a gani kowa a ba shi aikin da zai bai shafe shi ba to shi ma wannan za a iya mushi haka amma in ya zama to mutanen sun kai su 20 amma mutum 16 ne 'yan guruf daya mutum hudu ba 'yan guruf din ba ne wannan ba sai an nemi izinin su ba shikenan kawai za mu je mu tattauna ba sai an ce ba kun yarda ko ku yarda ba yardar su da rashin yardar su wannan ba ta tasiri an gane na'am Malam ya ce wa ƙila hakika an faɗa a cikin sharhin wannan hadisin na ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda ya ce la ya tanaji tsanani duna tsalis hadisin abdullahi dan umar wanda yana cikin bukhari da muslim aka ce to layan bari zalika bai dacewa ne mutum biyu su tashi su je su yi kukus su tattauna a ɓoye illa bi izinihi su kyale shi wannan na ukun sai dai inda izinin shi eh in dai sun nemi izinin shi ba laifi saboda dama kale ce to yana ne a matsayin makarece suka ɗauke ni yana suka tashi dan da zuhirar da muke ga baki ɗaya ta mu ce ta mu duka kowa ma in ana so a je a hodi amma yanzu da suka ga hirar su ce wannan shine kuma sun maida ni makarecin su ko shikenan to wannan sai ya jefa gaba a tsakankanin amma ya zama to an nemi izinin shi akar makallahu wannan shawara ce za mu yi ko kuma wata tattaunawa ce za mu yi wanda ba ta shahe ka ba kuma yau ne ake buƙatar a ce wannan tattaunawa din ta ƙare shi yasa a yi haƙuri muna dawowa minti goma minti sha biyar awa ɗaya awa biyu ce ɗora firimi in wani ya zo ku zauna in bai zo ba in ka sha ka ajiye mu saura na'am
وذكر الهجرة قد تقدم في باب قبل هذا malam ya ce wa zikirul hijira wato ambatan ƙaurace wa mutum wanda yake halitta a ƙaurace mushi da kuma wanda bai halitta a ƙaurace mushi da kuma alhijiranul ja'iz wato ƙaurace wadda ta halitta wanda daga kwana ɗaya zuwa kwana biyu malam yace qad taqaddama fi babin qabla hadha haqiqa ambatanta ya riga ya gabata a cikin baban da aka kawo shi kafin wannan wato baban da yake magana akan waɗansu jumloli na farillai da sunnoni da kaza da kaza na'am قال معاذ بن جبل Mm.
ما عمل آدمي عملا أنجاله من عذاب الله من ذكر الله to shikenan saboda dama wannan babe din ya kunshi ambatan Allah subhanahu wata'ala tun a can unwanin baba an gane ko to sai yanzu kuma zai fara bayani akan ambatan Allah malam yace mu'azu dan jabal wato ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda a cikin sahabbai ya fi kowa sanin halak da haram Eh, in dai sanin halak da haram ce na wannan al'umma din to shine mu'azu bin jabal haka manzo Allah ya ce a'lamukum bil halali wal haram mu'azu bin jabal wato wanda ya fi kowa daga cikin ku sanin halak da haram shine mu'azu dan jabal to mu'azu dan jabal yace ma amila adamiyun amalan dan adam bai aikata wani aiki ba bayan ya aikata farillai to bai aikata wani aiki ba wanda an jalahu min azabillahi wannan aikin shi ne mafi tserar da shi daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala min zikirillahi sama da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wato ba wani aiki da ɗan adam zai aikata bayan farillai wanda Allah ya ɗora a kan shi ba wani aikin da zai aikata wanda zai tserar da shi daga azabar Allah sama da yawan zikirin Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya yawaita ambatan Allah to shi ma Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara kusanta shi zuwa gare shi kamar yadda Allah ya ce fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun gani na'am قال عمر أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه to shikenan Umar dan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi saboda kada ya zamanto mutum ya ga cewa ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da harshe shine wanda yake almatsulu akwai ambatan Allah wanda shine ake nema daga wajenka wanda ya fi wannan ɗin lisan ɗin shine Umar ya ce afdalu min zikirillahi bil lisan wato mafifici daga ambatan Allah da harshe wato abin da ya fi ambatan Allah subhanahu wa ta'ala lada da harshe shine zikirullahi inda amrihi wa nahyihi wato ka halarto ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala inda amrihi lokacin da ya umarni akan aikata kaza ka halarto ni'ima da azaba ka ce idan na aikata wannan kaza din ni'imar Allah zan shiga cikin ni'ima zan shiga zan kasance cikin masu biyayya idan mun aikata ba zan shiga cikin wanda suke masu girman kai cikin asara da taɓaɓɓu zan shiga ka halarto wannan a kanka lokacin da ubangiji ta'ala ya umarni wa nahaihi da kuma tuna wato ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma azabar shi lokacin da ya hani akan abu ka ce idan na nesanci wannan abin saboda Allah ya yi hani a kan shi zai iya yiwa shi ne sababin shiga ta aljanna idan na aikata wannan abin saboda ina ganin ba abu ba ne mai girma a idona shi kuma abu ne mai girma a wajen Allah zai iya yiwa ya kamun cikas wajen shiga aljanna kai tsaye an gane ku? to wannan idan kana tuna wannan to ya fi kawai a ganka kana zaune kana la ilaha illallah la ilaha illallah amma kai ne damfara kai ne yi da mutane kai ne rada kai ne gulma kai ne annamimanci komai wanda aka sani na na lalata duka yi kake amma ka ce to ai an ce ma amila adamiyu na amalan an jalihu min azabillahi min zikrillah to anan zikrullahin ka da harshe da kake yi bai hana ka ka aikata abubuwa ba wanda suke Allah baya so to dan haka Umar dan Khattab ya ce idan mutum ya hada waɗannan guda biyu to yafi to amma in mutum zai takaita da ɗaya ya takaita da faɗar Umar dan Khattab ta wajen zikirun lahi inda amrihi wa nahyi an gane ko thumma zikirun lahi bil lisan na'am ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أصبح وأمسى اللهم بك نسبه وبك نمسيه وبك نحيا وبك نموت shi kenan wa ya ƙulu fi sabahi يقول في الصباح وإليك النشور Mm.
قالها Wa- wa fil masai وفي المساء وإليك المسير to shi kenan malam ya ce wa min du'a'i rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullama asbaha wa amsa yana daga cikin abin da aka rawaito na addu'a ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake yin ta a duk lokacin da ya wayi gari da kuma lokacin da ya maraita wato wanda yake yin ta a kowace rana sau biyu idan aka ce asbaha ma'ana da khalafis sabahi amsa da khalafil masa'i wato lokacin da ya wayi gari da lokacin da ya mareta yana cewa Allahumma bika nusbihu Allahumma ya ubangiji bika nusbihu wato da ikonka ne ma muke wayar gari ikonka ne yasa muka wayi gari wa bika numsi sannan kuma da agazawarka da taimakawarka ne muka maraita, wa bika na haya sannan kuma da ƙaddarawarka ne muke rayuwa muke ci gaba da rayuwa, wa bika na mutu hakanan kuma da ƙaddarawarka ne wato muke mutuwa idan lokacinmu ya yi, wa ya fi sabahi idan da safe ne a ƙarshen addu'ar yana cewa wa ilaikan nushur. wato tattara bayi ga baki ɗayansu bayan sun mutu a tattara su zuwa gare ka ne ke kaɗai. Wa fil masayi idan kuma da marece ne zai yi addu'ar nan Allahumma bika numsi wa bika nusbihu wa bika haya wa bika namutu wa ilaika almasir. Wato makomar bayi ga baki ɗayansu zuwa gare ka take. Na'am.
وروي مع ذلك اللهم اجعلني من أعظم عبادك عند- عندك حظا ونصيبا من كل خير في كل خير تقسيمه في هذا اليوم وفيما بعده Mm, من نور تهدي به أو رحمة mm, تنشرها mm. To shi kenan. Malam ya ce wa ruya ma'a zalika wato an rawaito daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam tare da wannan addu'ar da ambatanta ya gabata a baya haƙiƙa ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa a kowata safiya da kuma kowata mareci yana cewa allahumma ja'alni min a'zami ibadika indaka hazzan wa nasiban ya ubangiji ka sanya ni in zamanto min a'zami ibadika ina daga cikin mafi girman bayinka hazzan indaka samun babban rabo a wajenka na'am wa nasiban da kuma kaso na rahama da kaso na lada mai girma daga wajenka fi kulli khairin a cikin dukkan alkhairin da taqsimuhu fi hadhal yau wanda zaka raba shi ga bayinka a wannan yinin ka sanya ni ina daga cikin wanda za su samu kaso mai tsoka rabo mai girma na alkhairi game da lafiya kwanciyar hankali nutsuwa wadatar zuci da wadatar ajihu da wadatar abinci da haɗuwa da jama'a nagari wato ka sa ina daga cikin wanda za ka yi musu farala mai yawa an gane ku a yanzu in aka ce ka halaro a shekarar a shekarar nan guda da ta huce kwanakin da ka ji daɗinsu san fursan in ba su wuce kirge ba za ka iya halartowa za ka iya cewa rana ta kaza ma alhamdulillahi ba laifi an yi kaza an yi kaza to abin da yake magana shine a kullum ya zamanto irin wannan rabon mai tsoka da ya samu to a kullum ya zamanto haka ne eh da in ka ci abinci ka kare a ce Allah sa na gobe shi wannan na'am wa fi ma ba'dahu kuma ya ubangiji ka sanya ni ina daga cikin bayinka waɗanda za su samu rabo mai tsoka a wajenka cikin alkhairin da za ka raba a gobe da jibi da gata da gatariya da shekaru na gaba min nurin tahdi bihi na haske wanda kake dawwamar da bayinka muminai akan shi akan shiriya a dalilin wannan haske ɗin da zaka nuna musu na alƙur'ani da sunnar ma'aikinka su gane ta aw rahmatin tanshuruha ko kuma rahamar da zaka watsa ta ga bayinka aw rizqin tabsutuhu ko kuma arzikin da zaka shimfiɗa shi ga bayinka wato kowa ya samu daidai gwargwado aw durrin takshifuhu ko kuma tsananin da zaka yaye shi wato arziki za ga wani kudin in ka same shi bai huce rabin wani wanda ka samu ba amma yadda wannan zai amfane ka wancan ba zai amfane ka ba saboda albarka in Allah ta'ala ya sa wa kuɗi albarka rizkin ba kuɗi kaɗai ake nufi ba arziki irin su wadata da komai da lafiya duka suna shiga cikin rizku mu ne idan muka ce a rizku kawai abin da yake tunani abin da kake fara tunani shine kuɗi ba kuɗi ba ne a rizku wani zai zama to ka fi shi kuɗi amma shi kuma ya fi ka arziki an gane na'am أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تسلفها أو مؤافاة تمن بها برحمتك إنك على كل شيء قدير مالا يتي أو ذنب تغفره ko kuma laifin da za ka gafarta shi laifin da za ka gafarta shi a wannan yinin ka sanya ina daga cikin bayinka wanda za su samu kaso mai tsoka wanda za a shafe musu zunubai mai yawa a wannan rana ɗin. Au shiddatin tadfa'uha ko kuma wani tsanani wanda za ka tunkuɗe shi, za ka tunkuɗe wannan tsananin daga bayinka, to Allah ka sa ina daga cikin wanda ni ma tsanani na za a tunkuɗe shi a yau ko gobe ko jibi ko gata. Au fitnatin tasrifuha ko kuma wata fitina. wanda ta mamaye al'umma wanda kuma kai nufin za ka juyar da ita za ka kautar da ita ga waɗansu daga cikin bayinka to ka sa ina daga cikin wanda za a kautar da ni daga cikin wannan fitina ɗin au mu'afatin ta munnu biha au mu'afatin ko kuma lafiya wanda ta munnu biha za ka yi baiwa da ita ga bayinka bi rahmatika da rahamalka innaka qadirun ala kulli shay'in lalle kai haƙiƙa ubangiji kai mai iko ne akan dukkan komai babu wani abin da yake gagararka komai za ka iya yin shi na'am alhamdulillah al'ilmu indahu subhanahu wa ta'ala ala musa